annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da uku a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya da na sha sha nawa sha takwas ko za mu tashi da na sha tara haka ne darasi na arba'in da na'am arba'in da takwas muka daya za mu tashi darasi na arba'in da tara a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam idan ba manta ba mun cike da salatul khusufi za mu tashi babu salatul istisqa babin da yake magana akan sallar shayarwa neman a saukar da ruwa wanda mun faɗa cewa al-istisqa shine talabu suqiya li nafsika aw li ghayri ko talabuha a shari'a kuma istilahi shine talabuha min Allah an yanzila al-madara inda husulil jadid wal qahdi wa hafsil matari hadisin mu na farko shine ana Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Madini an karbo daga Abdullahi dan Zaid dan Asim al-Madini radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yake karajan nabi sallallahu alaihi wa sallam yastaqi wata rana annabi ya fita neman a shayar da ruwa wata wajaha ila alqiblati annabi ya fuskanta alqibla ya da'u yana ta addu'a wa hawwala rida'ahu to da annabi alaihi salatu wassalam ya gama sai ya juya mayafinsa shine hawwala rida'ahu wajen biyu ma ya biyu suna magana biyu wasu suka ce wato shi ma ya kunya juya ya mai da shi bai bai wasu kuma suka ce a bangaren dama ne aka ɗauka aka mai da shi hagu hagu ya koma dama to biyu da yadda aka yayi shi ne tawil din to sai yake sun masallara ka a kai sai annabi ya sallara ka a biyu jara fihi ma bil qira'a annabi ya bayyana karatu a ciki ba abu ya kai ba wa fi lamzin a wani lafazin akal musalla annabi ya tafi babban fili ne musalla inda ake sallar idi a nan yayi sallar to za mu koyi abubuwa kamar haka a cikin hadisin abu na farko shine mashru'iyyatu salatul istisqa bi du'a'in wa tabawwu cewa an shar'anta yin sallar neman shayarwa idan ruwa ya ɗauki aka ga cewa ko an fara ya tsaya ko kuma lokaci ya ƙure har yanzu turaren an fara ruwa amma nan ɓangaren ba fara ba ya halatta a fita fili amma a yi addu'o'i wata zan ruwan da kuma kankan da kai kankan da kai wato cikin nuna wa mutane cikin nuna wa Allah madaukakin sarki cewa ba a isa ba na biyu mashru'iyyatul khuruj ila ila al-musalla an shar'anta cewa za a fita dan yin sallar zuwa ga babban fili li'annahu ablagu fil iftikari wa tawadu domin shi ya nuna wato bukatuwa zuwa ga Allah da kankan da kai domin ka ga a masallaci ne zai iya yiwa masallaci ne ga fanka ga AC ga amtai ga kafet amma a fili kowa sai zai je da dubarsa saboda haka wannan daɗin da za a ji a cikin masallaci ba za a ji a fili tekal ba to kuma su ake ka nuna wa Allah cewa baka isa ba sannan abu na uku istiqbalul qiblati inda du'a an so yayin da za a yi addu'a neman shayarwa a fuskanci alqibla li'anna halatu du'a'in wa tadarru li talabi suqiya domin hali ne kamar yadda dama mai shari'a imamul qahadani Aliyu Kadani yake faɗa cewa yana ɗaya daga cikin halayen da ake so mutum ladabin addu'a idan mutum zai roki Allah ya zauna ya fuskanci alƙibla an so haka to hali ne da yake nuna wato hali ne na addu'a da kankan da kai da kuma neman a shayar da su na hudu mashru'iyyatu ta'wilin rida an shar'anta cewa abiya abiya mayafi in baka je da shi ba kamar wanda ya je da babbar riga sai ya cire ta ya juya sai ta koma bai bai ko gaba ya koma baya amma in ya ɗaya ce a jikin gaba wanda yake ka tuɗe shi mayafin da yake jikinka ake so ka yi amfani da shi ko rigar da take kai wannan ake bukata saboda wa huwa min babu tafa'ul malai yana daga wato babin wato kyakkyawan fata kyakkyawan fata wan qiladul hali min al-shiddati ila shi'a cewa yadda ka juya wannan mayafin ya Allah yadda na juya mayafin nan Allah ka juya tsananin da muke cike koma kai abin da kake nufi kenan sannan na biyar salatu listisqar ta'atani bi ijma'in musbitin laha sallar shayarwa raka'a biyu game da masu tabbatarwa malamai suka tabbatar da cewa raka'a biyu ake na shida mashru'iyyatul jari bil qira'ati fihi ba an shar'anta cewa ma an zo karatun ayi a bayyane ko da da ranan ne za a yi wanda dama yawanci da ranan ake yi to wannan shine abin da zamu koya karkashin hadisin hadisi na biyu ana na bin malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'a wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a mabniyun bil majhul sai dai kun ga inda isnadi ne muke haddathana ali bin al-qahad haddathana al-uba haddathana rajulun to yawa hadisin illa illa isnadi ne amma wajen sahabi mubaharu sahabi la taduru dan ba san sahabi ba baya cutar da hadisi in ya inganta kawai ya inganta cewa wani mutum ya shigo wajen ko wani mutum ya faɗa ya ce annabi ya ce kai eh in dai sahabi ne baya cutarwa amma in ba sahabi bane to sai hadisi ya zama bai inganta ba saboda ba san waye ba kai a dai ko wato annabin bai faɗa ba sai a hakura to shine kaga can gurin da ka biya wa mubahabun ma fi rawin lam yusam baya ya shafi isnadi ya shafi isnadi to nan anna rajulan lalle wani mutum li anna sahabata kulluhum adul sahabbai gaba ɗayan su adalai ne dukan to saboda haka baya cikarwa ba masumai ba adalai saboda haka adali kuma wato alkhairansa dukan dukan su dama abin da ake nufi su ake da adam zan to kawai alkhairansa sun fi yawa ba wanda idan ya zanto jib ba ma laifi kowa so kake ce mara laifi to sai a turo annabawa hatta wa'azi ko shi malami da yake karatu yana da nasa kurakura sai dai so ake alkhairan sa su fi yawa shine abin da ake faɗa to wannan rajulan da kana masjida yawmal juma'a wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a min babin ta wata koba kana nahwa daril qada wanda take kusa da kofar da ake kiranta darul qada wato gidan biyan bai abin da yasa aka kira wannan da wannan sunan sai na Umar ne ya zo rasuwa sai kira dan sa Abdullahi yace ana bi na bakin kaza idan na rasu wannan gidan ka sai ne a biya wannan bai kuma Allah ya ni ba da wasiyati ni siriya au dai saboda haka abin da ake fara duba a zuciya mutum ya mutu shine ana bin sa baki kafin a zo komai ko wasiya ba za a kalla ba ya yi wasiya cewa ta kai wani ubacini ko bata kai ba ka'ida shi ne ta fara duba baki a ji a duba diyari ɗinsa idan yana aji wato rubutu in baya ajiyewa ita tambaya yan uwansa mutane abokansa da yake mu'amalar hulɗa da ita kasuwanci a tambaye su ba abinsa ba shi ba abinsa to shi kenan domin farkon musulunci annabi alaihi salatu wasalam in ana bin ka baki baya ma sallah sai ke sallu ala sahibikum wanda mun kusa zuwa daga babun gaban kitabul jana'iz zamu shiga zamu ga zai kawo hadisi da suke da wato alaka da mutuwar gaba daya to wannan shine to wannan gidan sai na Umar yace wa ɗansa ku duba fa shugaban kasa misali ya ba ku shugaban kasa shugaban duk duniya amma yana faɗan cewa in ya mutu a biya bakin da da ake bin sa amma yanzu ko ciyaman mutum ne in ya mutu ba abin sa bai eh amma ciyaman mun na shekarun baya banda ne yanzu tunda ba lalisar ba ta zuwa hannun wanda aka yi da daga 99 zuwa 2015 duk wannan ba wani ciyaman da ya zo yake ba ana bin sa bai saboda kuɗi da suke samu kansiloli ma haka a wannan shekarun har kansila to amma kaga shugaban duniya na wannan lokacin wanda a zamanin sai na aure ba sai da aka yi matakin da matan annabi alaihi salatu wasallam duk sai da ya sa musu al baki ba duk wani ma'aikaci shine muka faɗa duk wani ma'aikaci idan kai ritaya to kiri filin albashin kai ba fanko za a baka ba domin yana ganin cewa su suka zuke ma chemical energy ɗinka to bai kamata a wulakantar da kai ba sai na umar ya fito da wannan policy in ana ba ka dubu goma to yanzu murna ma ake kawai kai kai kai ritaya murna kake yi domin kai ritaya ka daina fita ka tsufa wata rana ya ga wani dattijo ya fito yace ina za ka je yace zai ne waje neman abin yace haba farkon abin kenan yace mu karar da kurujiyarka kuma mulakan da tsuban ka yake goma gida shi ne da aka yi duk wayannan da tijan aka yi musu gota duk wanda yanzu ya manyanta karfin sa ya kare to kudin sa ya fi na mai karfi muna tattauna da wata ɗaliban mu tana Dr. Naziza tana kuwe tana aure a can muna tattauna irin wannan matsala tace to wallahi ko a kuwe har yanzu malam tace kuwe wannan formula ta sai lamu ce ita ce amfani yace duk uban ka kana da albashi ne kyau mun tattauna abubuwa da yawa kaga dai karamar kasa ce amma kuma Allah ya yi musu wato tausayi suna tausayi wato na kasar bayan ai abin da yasa Allah ya sa albarka a arzikin ke shine take ga mun tace ga kamar yanzu littafi na makaranta idan gwamnati tana so a buga za a raba yara yake kawai a iska za a saka cewa daga littafi ana zuwa zai kwangila ba wai hanya ba kawai kai kana kwanta a gida za ka danna cewa kana so za ka yi kawai sai a yi ƙuri'a in ta bana kan ka za a ce zo ka yi guda ka za a biya ka ba sanayya babu sanayya dan kwan sai dan jami'a yawa to saboda haka wannan shine to sai na Umar ya sa a biya da wannan gidan nasa ya sa a biya da wannan gidan nasa kuma abin da Abdullahi dan Umar yayi kenan bayan ya ya mutu ya sai da wannan gidan har sai da yake maka idan ma ya gajiya idan kudin da kai da yake ka dai dangi na banu adini ka ga ya mutu cewa a cika kudin dan a biya min kudin da ake yi na bai aila abdullahi dan umar bayan ya mutu ku yi cika wannan wato wasiyar tata ya je wa sayyidina muawiya talla tunda shi mai kuɗi ne muawiya bin abi sufyan ne ya aka ce a lokacin wato dirhami dubu ashirin da hudu to shi ne ake aka sa wa gurin suna daru kaza kaga daru kaza idan ne umar ne amma kawai sai aka shafi da aka iktisadi sai ake zarul qada har yanzu idan mutum ya dai masu muna da masu yawan zuwa umara da aikin haji irin wayannan guraren in mutum ya je rikewa za ka kawai kai tambaya wayannan akwai ɗaliban ilimi sosai a a waje ka tattauna da su akwai masu jin turanci ma amma ba ka jin larabci ku tattauna da su ina ne darul har gurin za su kai ka to haka wanda Allah ya hore mu za ga wani sauri ya ji a shekara wani uku to irin wayannan gurare ya kamata ka gan su ka gan su mun ce sai na Usman yana da yana da wakafin ka har yanzu yana nan hawa hawa sai aka tunda ransa yayi wakafi har yanzu ana mura abin da suka yi marja gaba gurin ya rika samar da kuɗi sai kawai a ƙara faɗaɗa gurin haka suka rike hawa hawa ne yanzu har yanzu wakafin sai na Usman ne kuma wannan gurin tanadin da aka yi ban Allah ya da har kiyama ta kai to irin wannan guraren kare sai ka tambaya za a nuna ma za ka gani to wannan shi ne to sai ake kiransa darul kaza daga baya sai na muawiya ya bar wa ɗansa marwan wanda ya yi gwamna marwan ibn al-hakam to shi ne yake cewa min babin kana na wa daril kaza wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtub annabi yana sai yana huduba wannan bawa Allah ya shigo fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qa'iman ya fuskanci annabi kira da amin da Allah tabbata a gare shi yana sai tun magana yake ya rasulullah annabi yana sai yana huduba ya fuskanci annabi shi ma ya tsaya ba wai zama yayi ba da ya je tsaya annabi alaihi salatu wasallam na kan minbari yana hangoji sai yake da shi alakatil amwalu dukiyoyi sun sun halaka dukiyoyi sun lalace wanka da ake subul sannan hanyoyi sun yanke fadi'u Allah ta'ala yujisna ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ya bamu ruwa domin mafi yawanci mafi yawanci alqur'ani algai ma'anar ruwan sama da algai take zuwa ta zo da da almadarsa amma gurare ne kaɗan mafi yawanci inda ta zo shine da algaisu cewa ruwan sama wa yunzilu algaisa wa ya'lamu ma fil arham algais shine ruwan sama amma mafi yawanci in kaga almadar a qur'ani to azaba yake ne ruwan azaba wa amdir alaihim matara saboda haka wannan madaran din ba na ruwan sama bane ruwan azaba ne to mafi yawanci ya fi zuwa da wannan to sai yace um kare yace baraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhi nan da annabi ya daga hannayensa sama sun magana sanne yace Allahumma ajitna Allahumma ajitna Allahumma ajitna ya ubangiji ka ba mu ruwa ya ubangiji ka ba mu ruwa ya ubangiji ka ba mu ruwa qala anas sahabun hadisin anas dan malik yace fala wallahi da ka taka dinaran sai da Allah ma na rafi sama'i min sahabi lokacin da annabi yake wannan addu'ar yake a sama na rance muku da Allah babu wani girgije ko daya wala qaza'atin ko gutsutsirarin girgije shine kaza ba wanda hadisin na Abdullahi da Umar da ku tunan ji na Bukhari annabi alaihi salatu wasallam yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil qaza'i wa huwa halqu ba'd ar-ra's duna ba'd wala akin da ake toko toko akin a barkan shine alqaza to ai saboda ana yin da guntu guntu a cikin a barkan shine alqaza to shi ba kaza a cikin shine ma'anarsa shine girgizan da zai fito ka ganshi can turi daban can ma daban inda muna gano duk ana ganin wannan kaga ya fara wani bangaren ga girgije can a dunkule wani gurin to shine kaza sahab kuma shine wanda ya zo gaba daya bai gutsutsire ba to shine yace babu wannan gutsirarin ba kuma wanda yake a hade bai fadi sai yace wa ma bainana wa baina sal'in min baitin yace kuma tsakaninmu da dutsen sal'u wanda dutsen sal'u yana nan kabe da suke faɗa wato yamma da madina a can tsohuwar kasuwa wanda da gaba ɗaya unguwar abin da ya sa dutsen da yake da nisa a gurinsu ai da madinan ba irin ce yanzu ba ce da madina da kake gani gaba ɗaya wannan masallaci annabi alaihi salatu wasalam unguwar madina ba ta fi girman masallacin a yanzu ba a da gaba ɗaya madinan ba ta fi masallacin a yanzu ba da gaba ne aka yi ta siyewa kunna fitilan nan ba ku sa batirin ba ko yi ba yi masa caji ba gaskiya amma da kun sa yan wasu liwa a rasa an tabiya saboda haka wannan wato unguwar madina kamar da ake faɗa girman da bai kuma masallacin annabi a yanzu ba gaba ɗaya bai ba to lokacin dutsen yana nesa amma yanzu ya fito kusa shi ma mutum ya je tambaya za a nuna mara har yanzu yana nan shine wannan sala'u din yaji ne yake wa ma bainana wa baina shara'in min baitin wala dari babu wani gida ko daki da yake tsakanin mu da wannan dutsen na tala'u kare da yake badala azmi wara'ihi sahabati yace muna aka kawai sai muka ga ta bayan dutsen wani wani wani girgije ya taho a ture ta bayan wannan dutsen annabi yana wannan addu'ar suna kallo kawai sai ga wani girgije ya taho a haɗe ta bayan wannan dutsen salo misal turki yadda ya jawo a turan nan kai ka ce garkuwa ce ba wai saboda girma ba ai cikin gidan ya kai garkuwa ba abin da kake kare kanka a wajen yaki a yadda take towa kai tsaye a guri daya haka ake yi ne misalin ba yana nufin wajen girma ba kamar garkuwa falamma tawassadat as-sama yayin da girgizar ya zo tsakiyar sama shine tawassadat as-sama yayin da ya zo tsakiyar sama in tajara kawai sai ya watsu sai faɗi ya kama kowace kusurwa shi wannan girgizan da ya dau sun ma amdara kankace ne wannan sai ruwa ya balle annabi yana wannan addu'ar bai gama ba sai ruwa ya balle qala ana san malik yace fala wallahi da ka ta ka dinaran sai da Allah ma ra'ayna shamsa tabtan yace da annabi yayin wannan addu'ar aka yi yace wallahi sai da muka yi mako guda shine tabtan mako guda ba mu ga rana ba kullu ruwa ce qala yace thumma da kala rajulun min al-babi fil jumu'a sannan juma'a da ta zago ba mu ki fitowa masallaci ba gaji a cikin daga watan juma'ar har wannan ana ruwa amma muka fito kaga wani karatu shi ma da yake nuna ake su zafin ana ruwan ba suna zuwa masallaci saboda haka da suka dawo juma'a mai zuwa kowa ya lallabo wata masallaci a haka ana ta ruwa to me ya faru to shine yake cewa ثم دخل رجل من الباب في الجمعة في الجمعة المقبلة جمعة da ta zagayo sai wani mutum ya kare shiga ta wannan kofar ita wannan kofar ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman yaktubu an-nasa annabi yana tsaye ne mutane hudu ba fastaqbalahu qa'iman ya kara tinkarar annabi alaihi salatu wasallam a tsaye fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah amma nan cewa wato duk mustaqbalahu kuma da kala rajulun min albali akwai malamai kamar a shari'i in ka duba da suke cewa wani mutum ne daban domin kaga ba ce duk da kala rajulu ba ba ka ba arifa ba shi ma bin nakira aka kawo wani mutum wanda za ku ji an amsa da Anas dan Malik zai bayar cewa wannan mutumin ne na farko ko wani kawai an ce wani mutum sannan wani mutum ya shigo ta wannan kofar da aka shiga satin da ya juɗe annabi yana tsaye sai kuma cewa da ji halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka wankada ake subulu hanyoyin sun yanki fada'u Allah an yumsikaha anna ka roka mana Allah madaukakin sarki ya kame wannan ruwan gabarin mu ya tsaya ya isa haka dan adam kenan kale yake farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhi ana haka annabi sai daga hannayensa sama dama addu'a ruwan sama annabi ya fada ga hannu biye da kowace addu'a anan ne aka ce hannun sa yana wuce fuska dai haka amma kowace addu'a da annabi yake yi baya kamar da ibnu qayyim ya fada da sauran malamai cewa baya wuce fuskar sa in zai addu'a haka kaga mutum yana haka addu'a ba ba kawai kai ka za a gari ya gani amma an karatu ne ba ba haka kai je a masallaci kai ka haka ba yi ko ga wani haka wata taro abubuwa yake in ta taro wace wanda ya fika ba da hannu ai zai fika tattaruwa ba nan ba nan abu yake ba ba nan yake ba to saboda haka sai yake yace annabi alaihi salatu wasallam ya daga hannu yace sun makala sannan yace Allahumma ya ubangiji hawalaina wannan ruwan da yake ta zuba ya ubangiji ba wai gaba ɗaya ba ma so ba amma kai ki jefa mu mu cikin gari yanzu mun koyi kai ki jefa mu ya ubangiji can bayan gari wala alaina ya ubangiji mu a daina zubo mana da yanzu amma kai ki bayan gari kaga a bayan gari gona take a bayan gari daji yake wanda wato dajin dukan da sauransu da guraren da ba mutane duk su suna bukata ai dai Allahumma ala al-atani ya ubangiji wannan ruwa akai kan manyan duwatsu shine al-akab jamfi ne na akma an gane ko yawa saboda haka alal akami wal zirani da kananan duwatsu ya ubangiji su suna bukata daji kenan akai ruwan daji ko gonaki wa budunil awdiyati da cikkunan kwarai domin alwadi shine ma bainal jabalai tsakanin duwatsu guda biyu shine wadi kwari kenan saboda haka akai shi kwarin rika ya ubangiji wa manabiti shajari da mabubbugar bukiyu inda bishiyu suke suna bukatar ruwan su kare yake fa akla ad ana tsammani yake sai ruwan ya ya kafi tak ya tsaya wa kharajna namshi min al-shamsi fi shamsi yake abin da zai baka babaki kowa da ya tashi fitowa daga masallaci fitowa ya cikin rana bayan ruwa ya tsaya har rana ta fito ya ce da sati guda gaba ɗaya ba sa ganin rana kawai ruwa ake to yanzu kafin su fito daga masallaci har rana ta fito قال شريك في قال وانا سمالك شريك يتي فتعلت انا بن مالك sai na tambaya na san malik nace a huwa rajulul awwal wanda ya dawo na biyun nan mutumin farko ne wanda ya zo da farko ne yayi tambayar ya roka yace a roka musu ruwa shine ya dawo karo na biyu yace ruwa yayi yawa kala ana san malik yace la adin yace wallahi ban sani ba dan la adin hiya nasbul ilmi yawa ban sani ba ma rabin ilimi ne amma ka zama komai ka sani to da matsala yawa to ai shi yafi ma matsala eh wannan shine to mala yace karkashin wannan hadisin zamu koyi zamu koyi abubuwa kamar haka na farko jawazu kalamil mustami'i lil khutba ya halatta a saurari wato zancen mai sauraron hudba awi dakili ko wanda ya shigo lil masjid yawmal juma'a ya shigo cikin masallaci ya zo kashi da ake gayawa dakaru wanda ce aikin hijira yayin da ake sallar juma'a lokacin da hadari ya ado shi yana ga kan mumbari ga AC ga fanka yana ta zuba bayani hadari ya ado ko ana mukumukun rana ya kamata wani ya je raka wa duban malam ruwa ke ba don shi yana nan sai awa ɗaya yana zuba ko kuma kuna cikin rana shi zai je faɗa baya da a to ba bai san fikihun limanci ba gaskiya fikihun limanci shine na abubuwan sai ana mura'atin dole ai shi ma mu kamar yadda ka san kamar kwasto ba ne a gurin direba kwarai kuwa kamar kwasto ba ne a gurin direba ya kamata a rika me yasa annabi alaihi salatu wasallam yake yanzu aka yi limanci mun biya hadisin da ka ji wai yaro na kuka ka taƙaita sun da ka yaya goma mai da ita uku ko kuma ka ga wanda shi da kai ya shigo kafin a tayar ka lura iya ji kai din nan saboda shi za a ga mutane kaba duk ana mura'atin wayannan abubuwa a cikin cikin wuri imama sai an kalli wannan dole gaskiya to kaga sai yace za a saurare shi lokacin da ake hudu ba ko kuma lokacin da ba ma juma'a ba an gane ko mal khadidi idza da lidhalika maslahatin shar'iyya idan hakan akwai maslaha ta shari'a wadhalika liqrar an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ila rajul duna inkari cewa saboda wannan mutumin ya shigo yawa annabi magana kuma annabi bai mai inkari ba wannan shine dalili na biyu anna al-mala yutlaqu ala kulli mata'in yamliku al-insan duk wani abu da mutum ya mallaka ana iya kiransa dukiya a karatun mu na Huzaifatu bin al-Yaman a cikin al-Lulu wal Marjan ai da muka zo kitabun buyo in ba banta ba cewa kai abin da ake kira al-mali shine kullu shay'in lahu qima duk abin da ake yake da qima ya ce ciwo dukiya saboda haka ba sai kuɗi ne kawai dukiya ba duk abin da zaka iya daga ka sai da shi sunan ka dukiya to shine malai ya ga mana anan yake to gashi nan cewa ana cikin kalmar dukiya akan duk wani abun amfani min nakadin na kudi aw ai karin ko gonaki ko filaye aw jawabin ko dabbobi wa gairi hada wasu su na uku yace babu taqdimul asbabi wal umuri dabi'ati lis-su'al wala wala lajil auni cewa idan mutum yazo zai yi waliban magana ya kamata ya gabatar da dalilin da yasa yazo yi masa magana ba wai kawai jin dadi kawai ana cikin yin a zaune kawai a mai da gurin gurin tattaunawa mutum hudu ba yake amma zai tattauna sai wani ya daga hannu ce ni ma ina da karin bayani sai wani an gama ba haka ake hudu ba ba ba haka ake ba hudu ba ba saboda haka wannan kawai a mai da gurin gurin hira kowa ya dai wannan ba hudu ba ba an fahimta da kyau ko yawwa shi ne bayan wannan ya gama bayani sai wani ma ya ce ai ga yadda aka yi sai ka zunga ba ɗaya bayanan na cikin masallacin ya ma fa abin da liman ya faɗa yawa ba haka sunna annabi take na hudu jawazu talabi du'a min ahli ilmi muttabi'ina na hajjar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya halatta a gabatar da oce a nemi yin addu'a daga ba abota ilimi amma masu bin sunna annabi alaihi salatu wasallam a ce ce ma addu'a ya halatta shi ma kuma ba tsada ake yi ba yawwa na biyar hadha alhadith yadullu ala jawabi tawassul bi du'a'i rasul sallallahu alaihi wasallam la bi zati cewa wannan hadisin yana nuni da cewa za a yi tawassuli da addu'ar annabi alaihi salatu wasallam kai tsaye kamar da ya tabbata zamanin rayuwarsa na shida Allahul Mubin Allah shi ne ake neman agaji a gurinsa fala ta lubul istigataka bil ghairi ba a neman agaji a gurin kowa in ka zo faduwa Allah kawai za ka kira in mota ta kauce sai wani gurin Allah ake kira ba a kiran Jesus ba a kiran shehu kowa Allah kawai ake kira yawa sannan na bakwai yace isbatu sifatil igatati lillah tabbatar da wato sifar agaji ga Allah ba huwa mufid Allah shine abun neman agaji sannan na takwas jawabi tawassuli ila Allah bi sifati da udiya cewa ya halatta a yi tawassuli a neman taimako a gurin Allah madaukakin sarki da sufofin sa madaukaka na tara mashru'iyyatu rafi'il yadaini lil imami wal khatib an shar'anta wa liman da mamu su daga hannu yayin da ake addu'ar neman shayarwa ko kuma mai hudu ba inda du'a'i lil istisqa na goma jawazul alid bin gari istihlal ya halatta mutum ya rantse a gurin da yake so ya tabbatarwa mutane ko ba a nemi ya rantse ba na sha daya mu'jizatun zahiratun bahiratun li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mu'jiza karara da ta bayyana daga annabi alaihi salatu wasallam domin ga shi addu'a ta fi eh ana ruwa kuma ya kuma yi sanar ruwa ya tsaya tak wannan mu'jiza ce wanda annabi ba bai yin haka na sha biyu jawabi da laƙi sabbi wa yuradi bihi usbu'un kamil ya halatta a kirawo mako da suna asabar domin gashi asabar aka kirawo da wannan mako din aka aka kirawo shi sannan na sha uku istibabu du'a bi hadha al-ma'thur an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda kasrati nuzul al-madar ya halatta ayi addu'a da wannan abin da ya tabbata yayin da ruwa yayi yawa idan liman ya hauye ce Allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji a kai ruwan nan bayan gari cikin gonaki can daji mu ba a kan lura ya Allah ya halatta kai amfani da irin wannan kalmar na sha na sha hudu imani yake bayanu adadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma rabbi bayani akan ladabin annabi alaihi salatu wasallam tare da ubangiji sai da annabi yake wa ubangiji ladabi kaga annabi bai taba zuwa addu'a yayi wa Allah korafi ba bai taba ba cewa na yi itikafi biyar amma ba kaza Allah ya annabi bai taba ba kullum roƙon annabi Allah madaukakin sarki yake kawai ko yace ya bada sadaka ya azumin nafila kullum sai ya yi karar da kaza yana yi ba annabi baya haka sannan mala yake cewa na'am haitu da'awu bi du'a'il muta'addid kaga ya roki Allah da addu'o'i na ladabi na sha biyar jawabi listifta yawmul juma'a ya halatta a nemi shayarwa ranar juma'a wal qadibu ala minbar shi kuma wato ni huduba yana kan minbar ya halatta lokacin da yazo yana cikin huduba a tunatar da shi dan yayi addu'a na sha shida iske babu takrirud du'a salatan an so mutum yayin da zai addu'a ya maimaita ga uku Allahumma ajitna Allahumma ajitna Allahumma ajitna an sai mai ne ta haka ta uku na sha bakwai isti istijabatu al-imam li ra'iyatin li ra'iyatin idza sa'alu an masalihi masalihi ad-dunya wal ukhrawiyya cewa liman ya rika la'akari ta ji magana da muka yanzu ya rika sauraron maslahar bamu maslahar nan ta shafi duniya ne ko kwalahira yayin da suke magana a saurara wa tawjihihim lima yanfa'uhum da kuma nusar da su abin da zai amfana da su wa fil marati al-ula istajaba li talabi rajul al-awwal istijabatin tamma ka gani karo na farko annabi ya amsa wa wannan mutumin da yazo na farko amsawa cikakkiya sai da ya saurari da Allahu an yuzika wa haythu qahdi ya hadde da ya addu'a Allah ya saukar da ruwa saboda wannan kamfan ruwa sannan kuma daga baya kuma yin addu'a Allah ya tsaye da ruwa kaga duk misali ne domin ba ruwa gonaki ba za su fito ba ba za a samu kayan amfani ba na'am to sannan kuma na ji a takwas al-iltija'u ila Allah mutum ya fake da Allah fi jami'il halal a cikin dukkan al'amura na ji a tara mashru'iyyatud du'a fil khutbah an karanta yin addu'a yayin da ake khutba na kirin daidai man hasalat lahu ni'ama wa waqa fiha makrun la yad'u bi raf'in ni'ma duk wanda Allah ya bashi ni'ima sai wani abinci ya zo ya same shi to baya roƙon Allah wani kujin sarki ya kauda ni'imar gaba ɗaya roƙon Allah yake kauda wannan abincin kaɗai ni'imar kuma a bar ma a barsa an fahimta da ke ko yawwa dan mutum yanzu ya je ya samu matsala da da da da abun hawansa ai kaga ba zai ce Allah ka kwace ba ce Allah ka kauda wannan iya matsalar da ta samu wannan abun hawan amma ba wai duka ba to shine abin da yake faɗa a nan sannan na ji ashirin da ɗaya yake mashru'iyyatul ilahi fi du'a wal ifsar min al mas'ala an so ka nace wa Allah wajen addu'a domin idan idan Allah ya kyale ka kana roƙon sa da bakin ka ko to yana so ya amsa mani idan Allah baya son amsa ma sai ana ka roƙon sa ba akwai waɗanda Allah yana so ya ji suna kiran sunansa saboda haka ya kamata mu fahimci wannan duk wanda ya san yake da wato arzikin yawan yin addu'a to ya gode wa Allah kuma ba ta faduwa domin annabi ya gaya wa mataki uku duk wanda yake addu'a ko dai a biya bar abin da ya roƙa ko a bashi wanda ya bi shi ko kuma a biye masa ranar alkiyama domin za ka roƙi wani abin Allah ya gaba shi a ta an tuhibbu shay'an wa huwa khairun lakum wa ta an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum sai aka cewa wannan abun ba shi ne alkhairi a gare ka ba sai a baka wani amin ya Allah an bayyana da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura to akwai wanda za su je ranar alkiyama sai mutum ya ga an baki lada mai yawa sai ya ubangiji wannan kuma fa sai a ce addu'a ka rika yi a duniya aka ajiye ba sai ka ji yana cewa ina ma ba taɓa biya mun a duniya ba kuma bayan shi ne a duniya ya rika korafi cewa ya yi itikafi jarar ko ɗaya bai gani ba saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau sannan na karshe shine zuhuru qudratil lahi al-qahira al-bahira fi inzalil matari wa intaiki bayyanar wato ikon Allah karara wajen saukar ruwa da kuma yadda ya tsaye da ruwa wannan Allah shi kadai yake da wannan damar babu salatul khawfi babu da yake magana akan sallar tsoro malam malam bukari za ku ga da yazo shi a sahihul bukari da yazo sai fara kawo salatul qawmi kafin salatul kusuf kafin kuma salatul istisqa me za yake saboda salatul qawmi ba mutahabi wace yake wajibi ce yake sallar farilla ce kawai aka canja mata salo saboda wanda yake kuma fikihun da ya fito a nan karara gaskiya amma shi ma malam wato min ummatul akam za ku ga ya kawo salatul qawmi a ƙarfi wanda kawo ta a farkon na bukan tuwani ma da ra'ayin imamu bukari to a fara kawo ta domin farin lafi ita ba aukin ba ce ta salatu da yake kawo wani da biyo Allah ba zai kama ta ko ko salatul kusu da yawa ma ba wani bai taba ba ma misali amma salatul kaubi in dai ka samu kanka a filin gurin wajibi domin sallah ce ta farilla za a canja mata salo za a yi mata wato za a taƙaita ta to shine ma da yake alqafu bidul amn abin da ake kira da alqafu shine kishiyar aminci abin da ake nufi da salatul khawf shine kayfiyatu ada'i salati halil khawf min al adu yadda ake biyan sal ake yin sallah lokacin da kuke tinkara abokan gaba la annaha salatun jadida yace ba fa sabuwar sallah ba tikra'u bi sababil khawf an gane ko da aka shar'anta saboda dalilin tsoro sai ce wa salatul khawf taqifu min Allah ala ibadihi wa rahmatan bihi ita sallar tsoro saukakawa ce ga bayinsa da kuma jin kai wa tahsilu li maslahati salati fi waqtiha da kuma wato sadar da sallah saboda maslahar sallar akan lokacinta wa akhudh al-hadar min al-adu da takatsantsan daukan mataki yayin tinkara abokan gaba wanda ya ta bayyana ahammiyatu salati bil waqti yace wannan kada ya yi nuna ba muhimmancin sallah akan lokaci inda da wanda za a yaje wa sallah to da wanda ya shiga gaban wa gurin yaki ne ana harbin sai da harbi shi ya kamata a yajewa domin in ya tafi sujjada ko rukuni wani zai tafi amma wanda yake kwance akan gado ga ɗaya ce ga komai don ana ƙara mai ruwa wajibi ya sallah ko jini wajibi ne shi za bayanin da muke dai ko da muke cewa a rika nemo masu fitowa fuka ha'u su yi jinya ba masu ƙarfi kawai ba yawa wanda zai je wai ya ta yi saboda tsagawa wani sai a nemo wani ya barki baya sallah ya tafi ne abinci duk abin da aka kawo gidan ka gan shi da tun yana keji din sa hamsin da biyar ne kafin a ga a sallama mutum ya koma tamanin da uku amma shi kuma mara lafiya baya sallah yana nan da ya kawo mara abu ya ce baya kike ce sannu kawai ya tuni kwarai kuwa ba irin sa ake nema kadai ba a guri saboda haka ya kamata wanda zai taimaka ma ka koma zuwa ga Allah talib alim ba abin ka sallah shi ya kamata a nemo amma wallahi da yawa kurakuran da ake yi kawai masu ƙarfi ake newa sai a ce ai wani ne zai iya wajen taga ji wani kawai ya je ku ƙara ba abin nan saboda haka in ma zai yi wannan to a tabbatar akwai kuma wanda zai kula da harkar abin da ya jafi sallah saboda haka ka gada da wanda za a yafe wa sallah to da wanda ya fita yaki ne domin wanda ya fita yaki kullum a cikin takarar sanyi bai san ta inda za a harbe shi ba duwatsu za a jebo harbi za a yi na bindiga maki ne kibiya ce duk bai sani ba ya kamata a yaje ka ga ba a yaje masa ba shi za ka ce in dai mutum yana ji hankalinsa na nan ko baya motsi wallahi sallah ba ta sauka da kansa ba in kaga sallah ta sauka akan mutum to sai lokacin da ya zanto ba shi da hankali shine kawai amma dan baya motsi gaba ɗaya an san da yake amma idan sana motsawa in an magana zai amsa sallah wajibi ke malam ko za ka kalli gabas ko ba za ka kalla ba sai kai wallahi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan saboda haka wajibi ne a kiyaye a tabbatar an ba ta haƙƙinta to shine yake sai yake wal jama'a wa kama wa kamalud dini bi akhdhi al hadith kaga da cikar addini ta wajen yin takarar san wata butul fursati alal aada dan kowannan damar ta kubuce dan dare da abokan gaba to shine mala yake gashi na Allah ya faɗa cikin aya ta 100 cikin suratul nisa wai za kunta fi fa qamta lahum salata annabi yake idan ka kasance a cikin su su sahabbai kenan lokacin da ake yaki fa qamta lahum sala to ka tsaye musu da sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka yayin da za a yi sallah a samu wata tawaga daga cikin su ta tsaya tare da kai a sallar tsoro a filin yaƙi mutane kashi biyu ake kasa su biyu yawa ba sallar jana'iza ba sallar jana'iza ce ko da mutum goma ne zuwa ake aika uku daga uku zuwa sama ba a zuwa aika hudu ɗaya ku zo ku goma kawai za ku yi sallah gaba ɗaya a layi ba a zuwa sallar jana'iza a sallar ga a sallar tsoro ita ta hudu kawai ake so jana'iza ne ake so a yawaita idan ku goma ne kuka zo yin sallah sai a mutum uku uku haka za a yi eh kawai mutum hudu uku biyu in ku gada ma duk yadda kuka yi amma sahu ya zama uku za mu zo kitabun jana'i nan nan da kankarin lokaci to saboda haka wannan shine to kaga fa kamta lahu musalla Allah yake ta kai musu da sallah wata kum da'ibatin minhum ma'aka a samu wata tawaga daga cikin su in karaba su biyu su zo su zama su ne mamunka wal ya'khudhu aslihatahu amma ba dukkan su zama mamu kowa ya riko bin da sa hannu su ne mamu amma kowa ya riko bin da koki ba hudin sa a hannu sai Allah yake fa idza sajadu wal ta'ti ta'ifatin ukhra wa lisallu ma'aka idan suka yi sujjada bayan sun yi sujjada bayan an kai sujjada wayancan da bayan suna tsaye akan su to sai bayan an dago daga sujjada ta biyu sai su koma baya sai wayannan da suke jira in suka dawo baya sai su kuma su zo wannan ɗaya daga cikin fuskoki ne za mu ji fuskokin da yawa akwai fuskar da ta nuna cewa bayan annabi ya ɗauko da su to sai su cika su sauri su cika sallar idan da ba tafiya aka yi guri kaga suna da kasaru na ne na yi raka'a biyu saboda haka sai su cika sallar da sun cika sallar sai su sallama su riga liman sallama bayan sun yi sallama sai su koma gurin wayannan mutanen su kuma annabi da ma ya shiga raka'a ta biyu ya fara karatun sallah tunda yana gani a sallah ta baya ba zai yi rukuyi ba sai ya ga turu saboda haka da sun shiga sun yi kabbara wayancan kuma sun shiga cikin su suna kallon abokan gaba sai annabi ya tafi rukuyi idan ya yi rukuyi ya dago duk suna tare da to yadda ya zo wannan raka'a ta biyu shi kaga sallama zai ya gaba to idan ya sallama sai su tashi su karo guda ɗaya ta su cika sannan sai su sallama kaga shi kenan wannan ba na bayanin cewa idan kallo da kallo kawai ake cewa kafin ma wannan an yi single combat din nan to kafin a fara gwamza idan ko gwamzawa ake ka ce Allahu akbar sai ka riga gashi nan ya biyo ta bayan ka sai ka dora alhamdulillah rabbil kana yi a haka haka za a yi tallafa wannan ana biya ma kafin yaki ya rinta ɗaya ne amma idan ya rinta ɗaya ba da sassau kowa ya tallata haka an sab an an fara kabbara to kowa duk da kana harbi ana harbin gaba ya bai ma sallah ba ya Allah zai yaje dan kallon ba ba ya dai wanda ya fita yaki ba sai wanda zai kalli bar kawai zai zo yanzu kawai ya ce an yaje masa da wani dalili ko yan biki mata za ga wani abu da suke yi wata duk abin da ake faɗa da a ƙauyuka cewa wai mata sun ɗauka ba ta mace ba ta sallah sai ta aure abin ta kai wani guri da muka je wata da'awa muka ga irin wannan matsalar cewa su iya da san su wallahi sai mace ta aure za ta za ta fara sallah to su kuma yan binni sai suka fito da wata komula wani guri da muka ji labarin cewa wai sai ran da ake oke din kamar irin wa'annan ranakun to inda aka za ka shafa foundation ba za a wanke ba ranar da sallah an yafe har amarya ba ta sallah ranar ko ba al'ada take ba gaba ɗaya wannan foundation din ta kabe tsada ce saboda haka an sha dilka an yi waye gaba ɗaya ba za a wanke ba in kaga ta wanke to ni an gwanne ya shigo yake a yi alwala to anan za ta wanke ya dai kallon fuskar ko to bane in bayi to wannan ku sani cewa Allah ba ruwansa da taron biki ko wani abu wallahi in baki sallah ba sai Allah ya tsiye ki domin tunda ba ya ce wa mayaki ba ba yadda za a yi kuma a yaje miki saboda za ku yi biki kawai tunda ba a yaje wa mayaki ba ba yadda za a yi kai za a shiga sallar football wai za a yi Arsenal da Chelsea kawai shi ke nan ka ce to bari yanzu ka haɗe sallar ka haka kawai ko kuma a za a shiga karfe bakwai daidai ko shida da rabi kawai yanzu shida da rabin ka tashi an yi sallah sallah a magariba shida saura kawai shida da rabi ka tashi kai sallah ka ce bari kai magariba ba yi wa Allah haka shi ba Allah ba ya mar karɓi karkararsa ba mutum bane mutum ne za ka yi wa kanka ba sai kai mar karɓi karkararsa amma Allah ba ya masa abin da yake so shi yake yake bukata kawai saboda haka ya kamata a kiyaye ina Allah madaukakin sarki yake wal ya'khudhu hijrahu wa asli'atahu saboda haka su shiga taitayin su da kuma bakaman su su rike su a hannu su zama cikin shiri me yasa wannan ladina kafaru law tadkhuluna an asli'atikum wa amti'atikum sayamiluna alaykum mailatan wahida domin kafirai suna jin sun kafa sun tsare suna fatan ina ma waɗanda suke kafirai wato musulmai kai suke gana gabarin makamansu kawai sun bai da kai a wajen sallah da kayayyakin su na yaki kawai su afka musu suna ta kallon su sun san cewa lallai za ki sallah to a wani yanayin da suke yi na sallah kafirin ba ta iya afko musu domin sun san cewa ga wasu suna jiran ko ta kwana sannan wayannan da suke sallan ma idan fa kuka taho su ma za su bar sallan ne su dora suna yakan ku suna sallan sun san da wannan kuma sun san cewa musulmi idan ya sa abu zai yi kai tsaye baya fatawa shi za ta yawa a ta guraren yakin idan suka zo suka fara sallan suna kallon su ba ta iya kai musu hari kuma akwai wanda suka yi bilibin cewa wannan sallar ko wani karfi take kara musu ya kamata a bari su gaba kuma karfin take kara sai Allah yake wala junaha alaikum in kana bikum adan min madari aw kuntum marda an tabu aslihatakum na'am babu laifi a gare ku idan ya zanto akwai wani abu da zai cutar da ku na ruwan sama kaga anan almadar shi ma ya zo da ma'anar ruwan sama wanda mun ce da ba gurare kaɗan ne ya zo da ma'anar ruwan sama a cikin alkur'ani to wannan gurin yana ɗaya daga ciki don na ga an ɗaga mun takarda za mu tsaya a nan satin gaba sai mu fara ta kan salatul khawf sati ne zuwa dan kar kar yan ICC su rubuta cewa wani uzuri a ɗauka ban da lafiya ta kalau tafiya zan yi za mu tafiya za mu da'awa kwana uku saboda haka asabar lahadi a gaskiya ba da nan juma'a asabar lahadi to ji sa sati ne zuwa ba karatu sai na sama insha Allah ta'ala saboda haka ga yan ICC za su rubuta za su rubuta wani uzuri kawai a dauka ko wani abu saboda haka za mu yi tafiya insha Allah ta'ala za mu je can wani kauye insha Allah to wannan shine zan je ganin gida haka yake gani a wajen Tinubu ya yada da Tinubu kuma ku ne limaman juma'a masu ganin Tinubu yawa amma ni limamin kamzu talawati to insha Allah ta'ala sati ne zuwa yau sati na biyu an daura auren aran ma malam Abu Samad insha Allah sati na uku kuma muna da wasu ma insha Allah akwai malam Aminu Abdulrazak malam Kawu za a daura auren sa a masallacin Jera karfe 1 da rabi insha Allah ta'ala ranar juma'a ne zuwa sannan akwai ɗaya daga cikin ma'abota karatu cikin mutima kuma jagora a cikin yana cikin injiniyoyin mu na ICT Malam Ahmad Muhammad Tahir tabgogin biki ma sun hana shi zuwa amma yana cikin wayannan injiniyoyin masu taimaka mana kwarai da cikin shi ma ranar ranar Lahadi a masallacin Murtala ne in ban manta ba a kwarai kuwa to in sha Allah ta'ala sannan kuma akwai daura auren Rashid shi ma yana cikin masu halarta karatu cika Rashid bin Yaminu shi kuma Usman bin Affan za a daura duka wayannan nasu karfe ta daya to in sha Allah ta'ala akwai lacce aure da zamu gabatar a masallacin jera ranar dan munasaba da bikin musamman shi Malam Ahmad a masallacin jera magarba zuwa isha ranar Alhamis in sha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan auren raki da ake kai Allah ya sa a ce an yi kenan Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su hakuri da jurewa dan bayan an gama wannan hawani mun din za su fara gane zuwa yi yawa saboda haka ya kamata lallai a lura da kyau a ta addu'o'i a sani cewa kamar yadda matasa su ta faɗa ana ta cewa shi aure daɗi na ga wani ya rubuta sai da na ta dariya wallahi wani ɗan sharaɗa yana cewa wai ana cewa aure in kai aure hankalin ka zai kwanta yace duk ƙarya ce wallahi nace to wannan an ga muke da ki zo da haka wajen ila ya bada ya bada hannun masu ido biyu eh Allah ya kiyaye abubuwan da muka fara daidai Allah ba mu ladan sa oke akwai takardu ko to tunda ta tiye zuwa ba mu da karatu bari mu kalli wanda za mu iya kallo wannan bayan sallama an yi magiya kuma cewa da Allah muna buƙatar addu'arka da yan uwa musulmi cewa akan jarrabawa da na yau to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya baka nasara Allah ya taimake ka ya agaza ma akan jarrabawa da kai kuma ka ji ango na ango yawwa to kun ga angon nan ya shigo ba sha Allah ta'ala yanzu nake faɗa abin nan kanka a na sati ne zuwa ne insha Allah mala amal kaji nan amin ya Allah amin ya Allah sannan malam mudassir sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma za a iya kiran mai sunan da mudassiru mudassiru da Muhammad a kwarai kuwa mudassir ya ayyuha al mudassir kai aka kira ko ni ayyuha al mudassir shine ayi muzammil mudassir duk sunan annabi alaihi salatu wasallam alƙaf ne nasa an fahimta da kyau ko saboda haka idan ka ga muddassir dawa Muhammad ne eh ba komai insha Allah wallahi ala wannan kuma naga yayi da yawa cewa wace an yi addu'a shi ma a karan farko ya ga ce mace ta sha azumin Ramadan tana da juna biyu kuma to juna biyun nata sai yayi wasa aka je asibiti ba ga cikin ba kamar ya wasa kuma sai aka ce aljanu ne to ta sha azumin kuma yanzu cikin ya dawo iko Allah kuma ba za ta iya rama azumin ba tana shan wahala sosai me hukuncin ta hukuncin ta shine duk ran da Allah ya sa ta warke za ta je azumi wallahi ala abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi duk kurakurai kuma Allah mu daukakin sarki ya yaje mana wannan wata takarda ce to ai ka zan kami koyin bulu gwara rika budewa mala aliyu zai sauka wani abu ne a ciki yawa sauka ne dala ce kuma su ake ba dala to ga wani daura aure sarkin fulani ja'idinawa mai wannan ɗaya da yake iyaye ne a masallaci ko alhaji abubakar gwadaga buhari da na alhaji balaraba sabu suna gayyatar yan uwa a musulmi zuwa daura auren ƴaƴansu ahmad mustapha mansur daniji da kuma amina balaraba sabu oke wannan na gani na shi ma ɗaya da yake iyaye ne masu zuwa karatu suka ɗansa za a daura aure to muna roƙon Allah madaukaki gobe ne ba kamar masallacin da'awa masha Allah tabaraka to to Allah ya sa albarka eh kanin angon kenan eh ide na san mahaifin to sai da su za a daura auren a masallacin Aminu Din gobe karfe 12 na rana muna roƙon Allah ya sa albarka wannan auren raki da ake malami ya kamata a bude santa ta ta wayar da kan angwaye ba bare ko ya kamata a bude a wai aka ji musamman an goyi zama mai haƙuri aure yana lafiya to sai in ya sanya abin zai shiga duk wannan karambanin da rawar kai da za a yi zai iya haƙuri har a je a saba eh wannan shi ne amma ba haka ba za ka rika zuwa raba faɗa to sai to abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka ta aure a wurin da na wurin su a wannan jalan da bayan Allah ne